بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha takwas ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan september 1999 muna karatun littafin al'aqidatu tahawiyya sharhi da ta'alikin ashekul muhaddis al'allamatu nihrir abu abdurrahman muhammad nasiruddin al'albani hafizahullah a inda al'imamu al-tahawi al'imamu tahawi sahibul aqidati was sunna Allah ya gafarta mishi yake cewa ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام diga digin addinin musulunci ba za su tabbata ba sai dai a bisa doro na ainihin sallama wa shari'a da kuma runguma abin da shari'a ta zo da shi ma'ana kai dan uwa musulmi ka tabbatar da cewa diga diginka ba za su tabbata akan addinin musulunci ba sai ka sallama wa duk abin da Allah ya kawo maka sai ka sallama wa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo maka sai ka rungumi abin duk da Allah da manzon Allah suka kawo sa'annan daga bigin ka za su tabbata a gadan bayan addinin musulunci in ba haka kuwa ba to zaka zame saboda ka kama wasu hanyoyi daban waɗanda Allah bai yarda da su ba sai malam ya ce faman rama ilma ma huzira anhu ilmuhu wanda duk ya nemi ilimin da aka hana ilimin shi ma'ana duk wanda ya nemi sanin abin da aka aka sa ilimin shi ya gaza kaiwa Allah ya kaddari ilimin ka ba zai kai kaza ba sai ka je kana neman dole sai ka san wannan abin walam yaqna bit taslimi fahamuhu kuma fahimtar shi bata gamsu da ya sallama wa Allah ba hajabahu maramuhu an khalisit tauhidi abin da yaje yana nema din nan wanda aka hana shi ya nema sai ya kange shi daga ainihin samun tsantsar tauhidi tataccen tauhidi saboda ya tafi yana neman abubuwa gurɓatattu hagu da dama shi yasa wannan shari'a da ko gani jama'a shari'a ce mai sauki da an ce maka kawai ka ce shikenan ka yadda amma ka tsaya kana bincike to kaza fa to yaya akai kaza me ruwan ka taka ce shari'ar ba taka bace me ita ne yazo da ita yace ga yadda aka ce shikenan Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sai ka sallama kawai babu wani abu naka amma matsala ce ta faru an samu tangarda ne sai aka ba aka fara tarbiyanka akan wani abu da aka sa mishi suna musulunci alhali maguzanci ne to daga ƙarshen an ka maka musulunci da sunan musuluncin sai ka ga to wancan abin da kake rike da shi ai shi ma sunan shi musulunci a wurinka sai ka kasa yadda da wannan abin sai ka tafi laliben yadda za ka ka kara abin da kake nema sakamakon wannan lalibe sai ka gaza fahimtar tsatsar tauhidi wasafil ma'arifa sai kuma kaga mutum ya gagara samun tataccen ilimi game da sanin Allah sai kaga babban malami ne hamshakin malami ana jin shi a duk duniyar ilimi amma zai ga bai san Allah ba saboda me saboda ainihin ya tafi neman ya san Allah ba ta hanyar da aka nemi da ya sani ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa sahihil iman sai kaga mutum ya gaza samun ingantaccen imani ya jama'ar musulmi duk wanda ya asarar waɗannan abubuwa uku ya kasa samun tsantsar tauhidi ya kasa samun tataccen sanin Allah ya kasa samun ingantaccen imani me zai kiraya sai malam yace fa yatazabzabu bainal kufri wal iman sai ga yana kai komo tsakanin kafirci da imani wa tasdiqi wa takzib yana kai komo tsakanin gaggatawa da ƙaryatawa ma'ana wata zai ga buga bangaren kafirci wata kuma sai ga buga bangare na ainihin imani sai yake wa tasdiki wa takzib wata ranka ya buga bangaren ya gaskata wata ranka ya buga bangaren ya ƙaryata wal ikrar wal inkar wani lokacin sai ka ganshi yana buge buge tsakanin tabbatarwa da musu kamar yana tabbatar da kaza kuma kamar yana masa wannan abu mu wasu wisan sai ka same shi cikin wasu wasi ko kwanto tara'ihan sannan ka same shi rudadde duk zaka ji misalan su yau manya manyan malamai ne wanda duk duniyar ilimi ba ma wai duniyar musulunci ba an ji labarinsu akan ilimi amma wallahi mafi yawancinsu sun mutu da takaici kuma sun yi furuci da cewa sun ruɗe ba su ma san yanzu me za su je wurin Allah da shi ba saboda sun ƙetare ka'ida yanzu kai da kake ji na ake maka nasiha akan irin wannan tauhidin da ka rike na ilmul kalam ilimi wanda yake ba ta haka ake neman sanin Allah ba yanzu ba ka jin daɗin waɗannan maganganun in na ce maka alwujudu wal kidamu wal baqa'un nan ba karatun musulunci bane ba daɗi maganar ba ka jin daɗinta amma ya za a yi gyambo ne babu yadda za a yi sai an sa lemun tsami an kankare shi amma yayin da aka kankare wannan gyambo da lemun tsami aka zuba magani aka ɗora filasta sai ga mutum ya yi bacci lif a wannan ranar ya kwana lafiya amma sanda ake kankarewa fa sai an rike shi to yanzu wannan abin datti ne dauɗa ce a cikin aƙidarka babu daɗi da kake jin ana cewa ba kyau ba daidai bane ba daidai bane amma da za ka daure to da za ka ga ba za ka wayi gari ka shiga cikin irin wannan ruɗanin ba insha Allah sai ga ga mutum ya ruɗe ta'ihan a ruɗe shakkan yana mai shakka game da Allah bai da yaƙini game da Allah sa'an nan la mu'minan musaddiqa ya wayi gari shi ba mumini ba wanda ya gaskata Allah wala jahidan mukazziba shi kuma ba mai musu ba wanda ya karyata Allah sai kaga kowace fuska akwai a jikin shi akwai fuskar imani akwai fuskar kafirci akwai fuskar musu akwai ta inkari Allah madaukakin sarki ya kiyaye mun fara karanta wannan sharhin sharhin wannan magana a cikin babban sharhin wannan littafi na al-Imam Ibn Abil Izzi al-Hanafi sai lokaci ya ƙure mana don haka za mu koma kan wannan sharhi kamar yadda kullum nake jan hankalinmu ya jama'a waɗannan matsaloli na aƙida na daga cikin abubuwa da suka yi ƙaranci suke da ƙamfa a ƙasashenmu da Allah ya yi mana gamdakatar yanzu za a samu dama a bayyana su kamata ya a tsaya a bayyana ciki daban al'amari kamata ya a tsaya a tattake wuri akan duk matsalar da aka zo shi yasa kuka ga a hankali ake bin waɗannan matsaloli ana tattauna su domin wani bai taɓa jin irin waɗannan matsalolin bakin da ya riga gina akan wannan abin kuma ba daidai bane mutum yana kan abu shekara sittin kuma malami ne da ba kake ka dalili shi ma bai da dalili sai kuma ake mishi ga wani dalili sai ka ga yana shakkar ya gane dalilin ya wasu yadda da yabi mara dalilin saboda a cikin shi aka haife shi wannan shine bala'i na takalidanci a azaka akan abu ba akan shi ka rayu akan shi ka tsufa akan shi ya zama jini da tsoka da argo da fatar jikinka duk inda aka shiga aka fita game da kai sai ka ce wannan shine addini Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam ya fara buga mana misalan cewa wannan shine halin fa duk wanda ya kaurace wa alqur'ani da sunna ya koma zuwa ga ilmul kalam in muka ce ilmul kalam yaiwa bahaushe dake sauraron mu ko mutanen kasashen mu ba sa fahimta shi yasa sai mun buga misali ilimin alwujud wal qidamu ta yaya aka samu irin waɗannan ilmomin babu wata aya babu wani hadisi da zai tabbatar maka da Allah alwujudu ne domin siffa ko sunan Allah abu ne da ke da buƙatar ka samo dalili a Qur'ani ko hadisi ingantacce babu ijtihadi duk abin da ya shafi Allah babu kokari so ake duk abin da kai ka kawo mana dalili karara in babu sai a ce ka ja bakin ka kai shiru ba a da buƙatar maganarka don Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illa huwa ka sani da cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi a ce sani aka ce ka sani a ilmance ake sanin mas'alar tauhidi ba a yin ta a kokarin malam wani to shine sai ya fara kawo misali akan manyan malamai da suka shiga cikin irin wannan rudani kamar si al-Imam Ibn Rushd al-Hafid wanda ya littafin Bidayatul Mujtahidi wa Nihayatul Muqtasidi yazo kuma ya ainihin sake littafi Tahafutut Tahafut sa'an nan daga cikin manyan malamai akwai babban malami na ilimin usulul fiqh al-Imam al-Amidiyyu wanda yana da littafi al-ihkamu fi usuli al-ahkam shi ma ƙarshen rayuwar shi duk mun ji kaɗan cewa sai da ya ruɗe sai malam ya ce wa kazalika al-ghazali rahimahullahu haka nan gazali Allah madaukakin sarki ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi shi ma gazali ya shiga irin wannan ruɗanin abin da ya sa muke son mu tattake mas'ala akan gazali domin gazali na daga cikin fitinar da ta faru a cikin addinin musulunci da shi da littattafan shi to in ba tsayawa aka aka bayyana mutane hakikanin al'amarin ba sai al'amarin ya shige wa mutane duhu to malam ya ce gazali ma Allah ya ji kanshi intaha akhiru amrihi ila alwaqf wal hayra fi masail alkalamiyya karshen al'amarin shi ya tike akan shi ma gaba ɗaya da ya nisa akan mas'alar sai ya tsaya ya kacibis ya rasa ina zai je sannan kuma ya rude a inda ya tsaya din kuma sai ya rude game da waɗannan mas'alolin na ilmul eh, kalam din summa a arada an tilka turuki daga baya sai gazali Allah ya mishi gyadar dogo sai ya kaurace wa duk waɗannan hanyoyi baki ɗaya ya kauce daga waɗannan ƙa'idoji na ilmul kalam na ilmin falsafa da duk wani shirme wa aqbala ala ahadisir rasuli ya tinkari hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta su ya aiki da su ya bayyana wa mutane famata al-imam al-ghazali ya rasu wal bukhari ala sadrihi yana rungume da sahihul bukhari a kirjin shi yana nazari Imam al-Ghazali ya rasu hijira na da shekara ɗari biyar da biyar in ka lissafa yau shekara Ghazali ɗari tara da goma sha biyar da mutuwa. Shekara ɗari tara da goma sha biyar da rasuwa a nan ne cikin wannan littafi nashi Ihya Ulumiddini ya tsaya ya ainihin rubuta duk irin waɗannan shirme da hayaniya da bankaura to Ihya Ulumiddini mutane sun jarabtu da shi kamar yadda na fara bayani cewa ƙarshe da Ghazali ya gane wannan irin bala'i da yake ciki ba daidai ba ne sai ya yi marmaza yana saura kwana goma sha biyar zai mutu don ka san malami fa malami ne fa saura kwana goma sha biyar zai mutu da ya gamdakatar Allah ya mishi gamdakatar ya gane cewa abin ba daidai ba ne nan da nan sai ya rubuta littafai guda biyu ya sa wa ɗaya ainihin iljamul awami an ilmil kalam jallin zamun jahilai game da ilmul kalam wannan ilmi alwujud wal qidam wal baqa'u yace to duk wannan masu yin shi jahilai ne to yana jallin zamun su daga wannan irin karatu sannan yazo littafi al munqidhu min dalal duk baki ɗaya a cikin kwanaki goma sha biyar na dab da zai rasu yi wannan aikin shine ya tinkari karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga gazali ya koma abin da yake kenan a rayuwar shi imana ya zauna lafiya ya mutu yana rungume da sahihul bukhari a kirjin shi al-imam al-ghazali kenan to wannan littafi nashi ihya ulumuddin littafi ne fa da ake buga shi a cikin mujalladi biyar tare da takaitaccen takhrijin da al-hafiz al-iraqi yayi ya riga ya shiga duniyar ilimi ya riga ya ainihin karbu a wurin da yawa daga cikin mutane to kuma gazali bai da lokacin da zai iya zuwa ya kwankwance wannan littafi ɗaya bayan ɗaya ya gaya wa mutane hadarin sai dai a dunkule ya nuna ya barranta daga irin waɗannan abubuwan to mutum nawa ne suka san cewa gazali ya barranta daga irin waɗannan abubuwan kaɗan ne to don haka manyan malamai sai suka tashi suka yi ta rubuce rubuce a kai kaga wani babban malami mai suna a sheikh ali hassan ali abdulhamid al-asari na ɗaya daga cikin manyan almajiran a sheikh muhammad nasiruddin al-albani waɗanda suka haɗa gwiwa suka yi haɗin ƙarfi da ƙarfe na ilimi suka rubuta littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi da abokin shi ali hassan ali abdulhamid al-asari to a nan gurin shi kaɗai ya zauna ya rubuta wannan littafi ali hassan kenan gashi ya sa mishi kitabu ihya'u ulumid kitabu ihya'i ulumid dini fi mizanil ulama'i wal mu'arrikhina littafin ihya'u ulumuddini game da ma'aunin malamai da manyan malamai na tarihin musulunci a Ali Hassan Ali Abdulhamid gashi dan karamin littafi ne insha Allah in kana son photostat sai ainihin ka samu sai kai photostat din shi Darubun al-Jawzi sune ainihin suka buga shi waɗanda ainihin suke buga littattafai an buga shi kuma wannan tsaba'i na farko an buga shi tun a 1987 tun 1987 su tuni fa kansu ya waye kuma wallahi albarkacin wannan babban malami a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani suka hakure ta biya musu karatu yanzu sun waye gari manya-manyan malamai ne ko ta ina ka taba su kuma ka koma bangaren boko wannan injiniya ne wannan likita ne wannan kaza ne duk sun kware akan komai shi yasa abin da ake so Allah madaukakin sarki haka yace game da bani Isra'ila lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna yayin da suka yi hakuri suka sakankance suka saki jiki da ayoyin Allah suka yadda da su sai Allah ya biya musu bukatu shi yasa sai kai hakuri ka koyi karatu ka yi hakuri ka je duk inda zaka samo ilimi ka samo sai ka waye gari da sunan ka dalibi yanzu sunan ka malami Allah ya shiryar da mu to a takaice ya kawo maganganun malamai da dama akan littafin Ihya Ulumuddin shi bai da wata ta cewa akai bai kawo ra'ayin shi ko ɗaya ba sai ya ɗibo manya-manyan malamai tun daga na da har zuwa na yanzu tun daga waɗanda suke gari ɗaya da gazali har waɗanda suke a ƙasa ɗaya Andalus har waɗanda suke wasu ɓangarorin na duniya ya kawo malamai guda goma sha takwas waɗanda a takaice ce dukkansu sun bayyana haɗari da kuma sharrin da ke cikin Ihya Ulumuddin ko dai wani bangare nashi na littafin ko kuma dukkanin shi ya kawo al-Imam Abubakar At-Turtusi At-Turtusi ɗaya daga cikin manyan malamai ne wanda ƙasar su ɗaya da ainihin ashi mai Ihya Ulumuddin sai al-Imam Al-Maziri sai al-imamu abubakar ibn al-arabi sai al-qadi iyad mai ashifa sai abdurrahman ibn al-jauzi sai al-imamu muhyiddin an-nawawi sai shaykhul islam ibn taymiya sai al-imamu zahabi sai al-allamatu subki sai ibn kathirin sai al-imamu abul abbas al-qabbab sai al-imam al-maqbuli sai al-sheikh abdul latif al-hanbali sai al-imam al-alusi sai ibnu aha ibnu hamdain al-qurtubi sai kuma ibnu al-qattan sannan ya kawo na goma sha bakwai a sheikh muhammad nasir din al-albani na goma sha takwas kuma a sheikh mahmud mahadi istanbuli duk waɗannan malamai gaba ɗaya sun haɗu sun yi ainihin bayani a ilmance game da cewa ihya'u ulumuddini ba littafi ne wanda ya kamata a dogara akan shi ba amma kaɗan mu za mu ji ƙwaya biyu za mu ji a takaice mai suka ce su ma a takaice ka nemi littafin ka sha karatu at-turtusi din nan at-turtushi din nan gashi ya rasu hijira na da ɗari biyar da ainihin ashirin in ka lissafa za ka samu wajen shekarar shi ɗari tara da talatin da biyar shi kuma da mutuwa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi قال في معرض ما كتبه إلى عبد الله ابن المظفر حول الغزالي akwai wani almajiri mai suna a Sheikh Abdullahi ibn al-Muzaffar sai ya rubuto wannan malami a turtushi wasiƙa cewa ala gafarta malam muna son kai mana bayani game da littafin Ihya Ulumuddin ga daga cikin abin da yace yace falamma amila kitabahu yayin da shi Ghazali ya rubuta littafin shi sammahu sai ya sa mishi Ihya Ulumuddin sunan da ya sa mai kenan littafin da ke da rayar da ilmomin addinin musulunci amada ya takallamu fi ulumil ahwali wa maraqis sufiyya sai ghazali ya fara maganganu dangane da ilimi na halin zamantakewar musulmi na yau da kullum da kuma ainihin matakai na sufaye wa kana ghaira dariyin biha ya kutsa yana magana akan ɗariƙu na sufaye da hanyoyi akan sufaye yana goyon bayan abubuwan ne to kuma shi kanshi ma bai san su ba wala khabirin bi ma'rifatiha bai kware game da sanin su ba fasaqata ala ummi ra'sihi sai tuntube ya fadi da goshi fala fi ulama al muslimina qarra sai yaban shi bai tsaya a ainihin bangaren malaman musulunci ba wala fi ahwali zahidin istaqarra shi kuma bai samu matabbata ba a cikin ainihin malaman zuhudu malaman dariqa sai ya zama shi la ilaha ula'i wala ilaha ula'i ba shi cikin malaman musulunci can kuma wurin yan zuhudin bai kware game da hanyar su ba shahana kitabahu bil kadhibi ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wannan malami yace ghazali sai ya take littafin shi da yiwa annabi ƙarya ya cika littafin da ƙarirai da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama a ƙarshe dai daga ƙarshe ƙarshen zantutukan shi dan malamin yayi magana mai tsawo sai yace fala a'lamu kitaban ala basitil ardi fi mablaghi ilmi ni a iya sani na a doran duniyan nan ban san wani littafi ba aksara kaziban ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama minhu ban san wani littafi a doran duniyan nan da ya fi wa annabi ƙarya fiye da wannan littafi na ihya ulumuddin ba shabakahu bi mazahibil falasifa ya cika wannan littafi da mazhabobi na malaman sufaye falsafa mutanen kasar yaman yunan girkawa kenan ومعاني رسائل إخوان الصفا وهم قوم يرون النبوة اكتسابا وليس النبي في زعمهم أكثر من شخص فاضل تخلق بمحاسن الأخلاق ya rinka ɗibo ra'ayoyin mutane ne da suke maguzawan ƙasar Girik waɗanda su sun ce annabta ƙarya ce annabawa ƙarya ne suka ce ƙarfin hali ne kawai in mutum yana da gogaggiyar zuciya ya tashi ya ta yaƙi da abubuwan da ba kyau a rayuwa da yayi shikenan sai mutane su ce wai ane mai wahayi suka ce ƙarya ne kawai ƙoƙari ne kowa ma in ya zai samu to ya rinka ɗibo waɗannan zantutuka irin na waɗannan shaidanu yana kare kanshi shi gazali kenan a takaice ka ji magana wannan malami na farko sai alqadi iyab mai littafin ashifa to wannan maganar tashi shi a Sheikh Ali Hassan ya ɗauko ta ne daga cikin littafin Siyaru Alamin Nubala na al-Imam zahabi a cikin mujalladi na 19 shafi na 334 wannan maganar ma da zamu zo mu sake karantawa a yanzu tana nan a cikin Siyaru Alamin Nubala a cikin mujalladi na 19 dai shafi na 327 gashi al-Qadi Iyal mai littafin Ashifa ya rasu karni na shida a cikin hijira na da 544 yace qala yace والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة yace a Sheikh Abu Hamid al-Ghazali mutum ne wanda yake da zantuttuka munana wa tasanifil fadhi'a sa'annan yake da rubuce-rubuce masu firgita musulmi in dai ka san Qur'ani da Sunna ka zo kana karanta Ihya Ulumuddin sai ya firgita ka saboda abin da yake aqida ne 100 bisa 100 sai ya sa gireda ta bid'a ya rushe shi ghala fi tariqihi tasawuf ya ketare iyaka wajen hanyar shi ta sufanci wata jarrada li nasri mazhabihim kuma ya shaɗa mara wajen taimakawa hanyar da ainihin mutanen sufanci suke bi wa sara da'iyatan fi zalika har ya waye gari shi ma yana kira ne zuwa ga bin sufanci wa allafa fihi tawalifa ya kuma rubuta littattafai da dama almashhura waɗanda suke shahararru ne ukhiza alaihi fiha mawadi'a an kama shi a wurare da dama akan waɗannan littattafai wasa'ad bihi zununu umma har al'umman musulunci suka fara mummunan zato akan anya gazali ba zindiki ba ne haka suka rinka cewa anya gazali ana ganin wani kafiri ne ya shigo musulunci don ya bata shi saboda waɗannan rubuce-rubuce jama'a dan sai kana da ihya ulumuddini kana karanta zaka ga irin ta'adin da ke ciki sai ya ce wallahu a'lamu bi sirrihi Allah dai shi ya fi kowa sanin sirrin gazali shi ya fi sanin abin da ya kudirce a rai wa nafaza amru sultani yanzu fa mai littafin ashifa ne yake wannan maganar amma magana ba tana cikin littafin ashifa bane amma wanda ya littafin ashifa ne yanzu yake jawabi ni fassara nake kawai kuma kaji daga inda aka ɗauko magana daga littafin Sayru Alamin Nubala na al-Imam al-Hafiz zahabi yake cewa wa nafaza amru sultani indana bil maghrib a kasar mu ta maghrib a kasar Andalus sai yace sarki ya bada umarni sarakuna ne suke da su a lokacin su na musulunci sarki ya bada umarni a wurin mu a kasar maghrib wa fatawal fuqaha sannan kuma an zartar da fatawa ta malaman fiqhu bi ihraqiha cewa littattafan gazali gaba ɗaya a tattara su a kona wal bu'di anha sannan kuma a nisance su famtusila zalika sai aka bi wannan umarnin a in ka je ka karanta kissar gaba ɗaya aka ce sai da manyan malaman maghrib suka fito a wannan lokacin duk gaba ɗayan malami da ya isa a ce babban malami ne da sarakunan musulunci suka haɗu aka zo aka tattara ihya ulumuddinin duk da yake a hannun mutane da sauran littattafan gazali aka barbada musu kananzir aka kona su duk malaman maghrib a lokacin ba wanda ya ce an yi kuskure saboda babu wani alheri gaba ɗaya da ke ciki wanda za a iya cewa to don haka a bari in dai akwai alheri to akwai a cikin alkur'ani ko sunna a koma qur'ani da sunna yafi a je kokarin samo alherin da ake gani a cikin ihya ulumuddini a je afka sharrin da ya fi shi jama'a mun fahimci wannan da kyau a takaice kenan dama na ce maka zantukan malamai guda biyu kadai za a karanto daga ciki to kaji gazali kenan Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi abin da yasa al'amarin shi ya zan da sauki malamai suke mishi du'a'i saboda daga baya ya zo ya gane waɗannan hanyoyi kuskure ne ya basu gashi har ya komo yana karatun sahihul bukhari har ya mutu aka samu gawar shi rungume da sahihul bukhari ai ya sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan sannan yayi ta wasiyoyi cewa a bar wannan ilimi ba ilimi ne wanda zai kai ga alheri ba to malami na biyu kuma da aka buga misali da shi mai sharhi yace wa kadhalika abu abdullahi muhammad ibn umar ar-razi hakanan muhammad ibn umar ar-razi wanda aka fi sani da mai tafsirin razi fakharur razi mai tafsirin tafsirul kabir qala fi kitabihi alladhi sannafahu fi aqsamil lazzat akwai littafi shi ma da ya rubuta akan matsaloli irin waɗannan a cikin wannan littafin nashi ya nuna nadama shi game da wannan ilimi ya nuna shi ma ya bashi dan dukkanin su yanzu ka je kana karanta tafsirin razi irin abubuwan da zaka samu kenan a cikin tafsirin shi yasa sai kai a hankali game da tafsirai kaga ga tafsiri wa mujalladi 30 ya baka sha'awa binciki wanne iri ne mai wadi ya tattara abubuwa ne na maguzanci ya cusa a ƙarƙashin fasara alƙur'ani ba a da buƙatar wannan tafi ka je ka samu tafsirin ibnu kafirin ko tafsirin adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'an ko tafsirin ibnu jarir tabari ko wani tafsiri wanda yake amintacce ne a cikin addinin musulunci in ba haka ba jama'a sai ka je ka fada cikin hayaniya yanzu mutanen da suka rike ihya ulumuddin ya zama musu madogara sai ka je ka samu kansu cike da hayaniya sai ka ga babu hadisi sahihi kwaya biyu akan shi kuma kai ka karanta takhrijin ihya ulumuddin da iraki mana yau wajen shekara 700 da suka wuce sai da yawa littafin takhriji hawa uku ya babban takhriji ya na tsakiya ya zo ya karami karamin ne ake bugawa sai ka ga hadisai goma daga cikin waɗanda gazali zai kawo da kyar a samu guda ɗaya ya inganta daga tatsuniya sai shirme sai ban kaura shine sai yake cewa shi fakharur razi kenan sai ya rera waka dangane da nadama akan wannan ilimi yace نهاية إقدام العقول إقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وظالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال nadama ce ya bayyana amma a waƙe sai yake cewa nihayatu iqdamil iqalu uqulu iyakar ƙarshen gabatar da hankali to turu in da yana ce maka Allah ya ce annabi ya ce kai kuma sai ka da ka ce to ai a hankalce wannan maganar ba za ta yi ba to ka fara samun tabuwa to in ka kai makura to sai a saka ka a turu ka haukace kenan shine yace nihayatu iqdamil uqulu iqalu iyakar duk mutumin da ke gabatar da hankalin shi akan nassin shari'a yace ai a hankalce ina ma zai yi a ce kaza to wannan mutum ya fara samun tabuwa ƙarshen shi turu kamar yadda na taba gaya muku a wancan karatu da muka yi wanda yake daga shi sai wannan a nan kasar muna da kyakkyawan misali a irin haka yanzu akwai wani wanda yake da can da'awa yake ta sunna daga ƙarshe saboda son zuciya sai ya dawo kawai saboda matsalar ƙungiyanci sai ya shiga yana ainihin faɗa da sunna duk abin da ƴan waɗannan ɓangare da baya shiri da su suka tabbatar na sunna shi kuma sai ya rusa ƙarshe yana nan yanzu yana can ya haukace yanzu yana can a ɗaure a wurin magori yana can a ɗaure shine nihayatu iqdamil uqulu iqalu ƙarshen gabatar da hankali shine turu a kama ka a saka a turu a ɗaure wa ghayatu sa'il alamin dalalu kuma duniyan nan ko halitta duk iya kokarin da za su yi to iyakar kokarin su da za su yi shine su kai kansu ga halaka su kai kansu ga bata inda a ce mu da kanmu za mu iya gano shirya da babu bukatar Allah ya aiko mana da annabawa da littattafai to amma tun da mu ba za mu iya shiryar da kanmu da kanmu ba kwakwalwar mu ba ta iya jan hankalinmu ya kai mu zuwa ga abin da yake daidai to in kuwa har ka ce kai iya ƙoƙarinka da ƙoƙarinka za ka shiryu to ƙarshe shine ka waye gari ka ɓata ga balalu ɓata ka faɗa ga ɓata wa arwahuna sai ya ce wa arwahuna fi wahshatin min jusumina ya ce rayukanmu sun zama kamar baƙi a jikin jikunanmu wato ba mu jin daɗin rayukanmu saboda irin yadda muka shiga cikin wasu ilmomi masu wahala har ya zama rayukanmu kamar a wajen jikinmu suke wa hasil duniya na yace mu dai iyakar abin da muka ɗanɗana a duniyan nan azan cuta wa wabalu da kuma bala'i kawai ice ba wani daɗin duniya da muka sha muka gama ɓata rayuwarmu muka koyi ilmul kalam daga ƙarshe kuma muka zo muka gane ɓarna ne ƙwaƙwalwar kuma ta rikice yadda yanzu ko ta ga gaskiya ba za ta iya ɗauka ba ice to mu dai kam duniyan nan kam wahala kawai muka zo sha walam nastafid min bahsina tula umrina yace tsawon rayuwar mu da muka yi muna ta bincike akan gaskiya babu abin da muka amfana a wannan bincike namu siwa an jama'ana fihi qila wa qalu sai dai duk surutan banza muka tara qila an ce wa qalu sun ce duk surutai kawai muka tara shine duk irin wannan laukaniya din laukana kaza lalazima an yakuna kaza sai ka ga mutum akwai misali ɗari akan shi zai buga maka akan mas'ala amma bai da aya kwaya ɗaya da hadisi kwaya ɗaya da zai buga maka misali shine siwa an jama'ana kila wa qalu an ce sun ce an ce sun ce to in an ce kaza to ai kaza ne to in ku aka ce kaza to ai ku kaza aka ce to wannan duk hayaniya ne mutum ya tattara da jakan magori a cikin kwakwalwar shi don haka sai ainihin malam ya ci gaba da cewa sai ya ce fa kam qad ra'ayna min jibalin wa daulatin so da dama mun ga wasu manyan mazaje mun ga manya-manyan gwamnatoci sun kafa akan irin wannan akwai gwamnatoci waɗanda suka kafa a zamani na ainihin atba'u tabi'i da tabi'ai da makamantansu aka samu sun kafa akan irin waɗannan aƙidoji har ya zama doka rasmiya doka ta ƙasa gaba ɗaya in ka ce qur'ani magana Allah ne sai an kama ka an kashe in ka ce Allah a sama yake sai an kama ka an yanka in ka ce Allah na magana sai an kama ka an yanka ka ya ce mun ga irin waɗannan dauloli gwamnatoci wa rijal mun ga manya-manyan mutane irin su bishir irin su jahamu ɗan safuwan duk ga su nan ya ce fabadu jami'an sai suka tarwatse gaba ɗayansu musri'i na cikin gaggawa wa zalu suka gushe ko labarinsu babu sai ce wa kan min jibalin kad alat shurufatiha ya ce kuma so da dama mun ga duwatsun da yake tsawon su ya kai matuƙa yana nufi akwai manyan malaman da an ji ilimin su ya kai matuƙa yanzu kamar gabali ga su sun kai matuƙa kamar yadda dutsen babban dutsen garinku ya kai matuƙa wajen tsawo ko ta ina ana hangen shi sai ya ce ba duwatsu nake nufi ba rijalun wasu mazaje nake nufi fazalu sai ainihin suka gushe wal jibalu jibalu amma duwatsu na gaskiya suna nan malamai na gaskiya suna nan karin magana ne kamar yayi maka da salon magana Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu a bayan da fakharur razi ya gama faɗin wannan waƙoƙi sai kuma ya ce laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyya yace na sa ido na lura da hanyoyi na malamai na ilmul kalam wal manahijal falsafiyya da kuma tafarkin malaman falsafa da suke bi fama ra'aituha tashfil alila ban ga cewa waɗannan irin hanyoyi suna warkar da mutumin da ke da rashin lafiya ta aqida ba wala turwil galila mutumin da ke da koshi yake da ainihin wato yunwa yunwa wadda take ta kishirwa game da aqida irin waɗannan hanyoyi ba sa ba sa wadatar da shi wa ra'aytu aqraba turuqi tariqatal qur'an sai naga hanyar da tafi kowace zama daidai ita ce hanyar alqur'ani domin me sai ya ce iqra fil isbat wajen tabbatar da cewa Allah na sama karanta inda Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah ya daidaitu akan al'arshi shine mai rahama surat taha aya ta biyar kaga nan Allah ya tabbatar maka ko to yanzu wace hanya tafi wannan saukin ganewa da zaran ka ce Allah na sama in aka ce mai dalili sai ka ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rama ya daidaito akan al'arshi sannan ilaihi yas'adul kalimut tayyibu kyawawan maganganu masu tsarki zuwa ga Allah suke hauhawa su tafi duk wannan ya nuna Allah yana sama yace to wajen tabbatar da samantakewar Allah da ka karanta wannan aya sai ka ji ka gamsu suratu fatir aya ta goma waqra fin nafi to ta iya yiwa ka ce to yanzu nan waɗannan ayoyi suna tabbatar da cewa Allah ya daidaitu akan al'arshi ya zauna dafa'an kamar yadda sarki yake zama akan kujera sai ya ce karanta kuma inda Allah yake kora siffanta Allah da wata halitta sai ka ji Allah ya ce laisa kamislihi shay'un babu abin da yake kamar Allah suratu shura aya ta goma sha ɗaya sannan ka karanta wala yuhitu na bihi ilma halitta ba za su iya kewaye sani game da Allah ba suratu taha aya ta ɗari ɗaya da goma yace karanta waɗannan ayoyin waɗancan na tabbatarwa game da cewa Allah a sama yake ta iya yiwa kai tunanin to samantakewar Allah yaya al'amarin yake sai kuma aka yi marmaza aka ce maka karkace kamar na wane ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu in malam yace sun makala sa'annan sai malam yace shi fakharur razi kenan wa man jaraba misla tajribati duk wanda ya jaraba karatu yayi bincike irin yadda nayi arafa misla ma'arifati zai yi sani irin nawa ma'ana duk wanda ya shiga ya fita ya shiga ya fita to zai san irin waɗannan rigingimu na ilmul kalam ba abin da suke fa'idantarwa sai rudani akarun razi kenan wa man jaraba misla tajribati duk wanda ya jaraba karatu yayi bincike irin yadda nayi arafa misla ma'arifati zai yi sani irin nawa ma'ana duk wanda ya shiga ya fita ya shiga ya fita to zai san irin waɗannan rigingimu na ilmul kalam ba abin da suke fa'idantawa sai rudani hanyar gaskiya ita ce hanya alqur'ani yanzu misali wannan hanya sai ga tafi saukin ka fahimci Allah a cikin ta to amma sai kaga sun je yan bid'a sun ɗibo wasu ayoyin ga sunan sai su ce to yanzu ayoyi talatin da kaza ko ayoyi ɗari da kaza suna tabbatar da cewa kuma Allah a ko'ina yake, to yanzu kuma ya za ka yi da wannan, to an samu ruɗani kenan, to ƙur'ani a samu ruɗani? Waɗancan ka je ka dube su za ka ga babu abin da kake tunani a ciki, wannan ku kai tsaye ta bayyana inda Allah maɗaukakin sarki yake, don haka sai ka ɗauki waɗancan to ka gane ma'anarsu ba ka fahimci ma'anarsu ba, balle ga hadisai sahihai sun tabbatar da ma'anar wannan za mu zo mu samu bayani game da cewa Allah a sama yake. Wata rana wata baiwa annabi ya zaunar da ita ya ce ke a ina Allah yake sai ta ce yana sama ya ce ni waye ta ce kai manzan Allah ne sai manzan Allah ya ce mai gidanta ka ‘yanta ta mumina ce sannan gashi annabi yana cewa yanzu ba za ku amince da ni ba alhali ni aminin wanda ke sama ne wa kenan Allah sannan Allah ya ce annabi ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin waɗanda ke ƙasa wanda ke sama zai ji tausayin ku amma 'yan bid'a jahamawa ga su nan birjik a Najeriya suna tafsiri a NTA ko a ina su ne a gidan rediyo da sauransu suna ta yada waɗannan akidojin amma ba wanda ya fito ya ce zai musu raddi cikin malaman da suke cewa su ne 'yan sunna su ne 'yan ƙungiyar sunna amma da zaran ka ce ga sunna a tabbatar sai a aje wa'azin za a yi maka raddi saboda ba a san muhimmancin aƙida ba a ƙasar nan mutumin da ya rushe aƙida a ƙasar nan ba a damu da shi ba amma mutum yana taɓa fiƙihun malikiya duk zai ga alƙalan malikiya kowa ya yi shegen naɗi ya jefar da shi ba ya zo zai kara malikiya an taɓa aƙida sun yi shiru amma da zaran an taɓa fiƙihu fiƙihun nan ba rushe shi akai ba mai wa cewa akai kaza kuskure ne Allah ya ji kan wanda ya faɗi maganar ga daidai saboda ita ta zo a hadisi abin da aka faɗa kenan amma wai hazihi jinayatun kubra alal sadatul malikiyya wannan laifi ne ga malikiya amma sai mutum ya zo ya ce sam Allah ba a sama yake ba duk wanda ya ce Allah sama yake kafiri ne aya ce ta alkur'ani sai ga ji malaman kasar sun yi shurutun da jahamawa ne to wallahi asirin ku ya tonu asirin ku ya tonu an fara bayyana aqida alkur'ani da sunna kenan in Allah ya so har mahadi ya zo ya riski al'umma a ci gaba da shiryar da jama'a gaskiya wannan karatu na ku ya riga ya tashi aiki gaba ɗaya alwujud wal kidamu waɗanda dai kuka batar ku je can Allah ya biya su bashin da kuka ci a kansu su kuma Allah ya ji kansu ko kuma Allah ya kama ku da laifin ku tunda an nuna muku gaskiya kun ki ku yadda akan gaskiya gaskiya ce kun cije akanta babu abu mafi muni ka rinka bata mutane aqida su amma a Najeriya saboda aqida na da karancin muhimmanci mazhabi da zaran ka ce zaka bi mazhabi ba na malikiya ba sai a ga wannan laifi ne mai girma amma aqida sai ka zo sai ka ainihin saba aqida wadda take ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kai karshe ma sai da aka zo aka yi raban gadan ka gaba ɗaya ba a bawa Annabi ko hannu ba a ba manzon Allah ba game da kai wannan littafin shine suke karanta gashi nan ad-durrus samin matani da sharhin nashi a wajen aqida sai a ce ash'ari wa fil fiqhil maliki wa fil suluki sai a ce junaidu an raba gadan ka kashi uku wajen aqida ash'ariya zaka bi al-wujud wal qidam da sauran waɗannan abubuwa wajen abin da ya shafi bin furu'a fa sai a ce maliki wajen abin da ya shafi mas'ala ta suluki zikirorinka daga wa zaka karba sai a ce daga junaidu to shi kuma manzan Allah fa da ya zo da addinin shi bai da rabo a jikinka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ina nan da kasar shekara ashirin da biyu aka yi wannan kasar ɗin a gwarzo local government ina nan da kasar ɗin wani shehin ɗariƙa a ƙasar nan ya rinka kambama waɗannan akan kasar ɗin akan wannan matsalar guda uku ya yi sharhi yana munna ne kawai su alherin Allah ya tabbata gare su an kasa su uku ba inda aka baiwa manzan Allah kuma gadan su kuma munna yake yi sharhin wannan matsala ya ɗauko ya sharhi shekara ashirin da biyu da suka wuce ina nan da kasar ɗin lafiyar shi kalau shekara ashirin da biyu Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu shi ne sai ainihin malam yake cewa wa kazalika kala shehu abu abdullahi muhammad bin abdulkarim a shaharu satani akwai wani babban malami ne game da sanin ƙungiyoyi na musulunci mai suna abdulkarim shaharu satani yana da littafi almilal wa nihal a cikin mujalladi ɗaya juz'i biyu wannan malami Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi hijira na da ɗari biyar da arba'in da takwas yau in ka lissafa shekarar shi ɗari takwas da saba'in da biyu da mutuwa jama'a wannan gurguzun fa sun yi shi ne da daɗewa wannan gurguzun aƙidar yanzu burbushi ne kai kake ji kawai suke ɗan ƙoƙarin su kawo maka duk wannan ɗariƙa da ta wahalar da mutane to ita ɗin nan yarinyar waɗannan maguzawan ce ba waɗancan manya-manyan su sun fi ƙarfin su ma irin waɗannan ɗariƙun su asalin tushen batar suka bi su su tijjani da suka zo shine sai suka kama reshe to rassan kawai kowa da ya ɗanɗana bala'in ɗariƙa a ƙasar nan ba wanda Allah ya kiyaye ba to reshe kenan to ina a ce asalin ne danƙe ka ai da tuni falatas ma'ulaka hamsa ko motsin ka ba a ji shi yasa su waɗannan kaga da abin ya wahalar da su da suka zo mutuwa suke ta barranta da shi gashi shaharu satani ji abin da ya ce innahu lam yajid indal eh? Eh? إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم cewa ya shi a rayuwar shi babu abin da ya samu a wurin malaman falsafa da malaman ilmul kalam sai dai rudewa da nadama haisu kala shi ma waka ya rera wani abin ka wahala sai dai ka faɗa da waka yace la amri laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarfi bayna tilka al ma'alimi فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم yace la'amri yace na rantse da Allah ina rantse maka da Allah wanda shi ke rike da rayuwata laqad tuftul ma'ahida kullaha yace duk makarantun garin mu sai da na shige su na je ne rijista ma'ahidu kaza ulumu kaza ihya'u kala duk wata makaranta yace sai da na je ne rijista ne ta bincike akan cibiyoyin ilimi na kasar mu wasayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi sannan idona sai da na rinka kada shi ba inda idona bai kalla ba yana bincike akan waɗannan ilmomi ilmul kalam ilmul fasafa ilmu kaza duk ilimin mantiki da sauransu yace sai da idona duk ya gane mun su yace amma ƙarshe falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ban ganni ba sai gashi na tsufa na yi tagumi na dafe duk baki ɗaya ƙarshen tsufa na kenan cikin tagumi da takaici ala zakanin na sa hannu na ainihin a kunci na na yi tagumi au kare an sinna nadimi ko kuma gani na tsufa tukub a cikin ainihin nadama ga shekaru sun yawa gashi na gane duk karance karancen nan na maguzanci ne da aka yi to anan masu yin ta'aliki sai suka ce wa radda alaihima bi baitaini muhammad ibn isma'il al-amir Muhammad ibn Ismail al-Amir mai littafin Subul Salam sharhin Bulugul Maram ya yi mishi raddi akan waɗannan waƙoƙin dan ba sai mutum na da rai ake mai raddi ba. Nadama da ya yi ya ce ya shiga duk makarantu ko di ya karanta waɗannan ilmomi to shine kama wujida bi khatihi kamar yadda aka samu wannan raddin da rubutun hannun shi shi Muhammad ibn al-Amir bi hamish asli dar'i ta'arudil aqal wan naqal akwai littafi na ibnu taymiya mai suna dar'u ta'arudil aqal wan naqal ibnu taymiya shi yana cewa ne ma fa hankali in dai lafiyayye ne baya karo da nafsi na alqur'ani ko sunna in dai duk hankalin da kaji yana cewa wannan aya ko wannan hadisi akwai matsala wannan hankali akwai tabuwa a cikin shi to sai ibnu taymiya ya littafi wajen mujalladi biyar ne ya sa mishi dar'u ta'arudul aqali wan naqali a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari ɗaya da hamsin da tara kuma ga ta'aliƙin da aka samu shi wannan malami Muhammad ibn al-Amir mai littafin Subul Salam ya bada martani akan wancan waƙe yace la'allaka ahmalta at-tawafa bi ma'hadir rasuli wa man laqahu min kulli alimi fama hara man yuhuda bi hadi Muhammadin walasta tarahu qari'an sinna nadimi yace mai yuwa duk makarantun da ka shiga duk makarantun shirme ne ka watsar da makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne baka je kayi rijista a makarantar manzon Allah ba wa man laqahu min kulli alimin da duk malamin da ya dosano karatu daga cikin makarantar manzon Allah mai yiwa ko baka shiga makarantar manzon Allah ba to mai yiwa kuma baka shiga makarantar malamin da ke karantar da karatu irin na manzon Allah ba abin da ya kai ka kenan ka ce duk ka kewaye makarantu baki daya amma ka waye gari cikin rudewa makarantun shirme ka shiga a je makaranta ma'ahidu kaza kaza kaza duk makarantu ba za ku gaya mutane qur'ani da hadisi ba ku taɓata wa yara lokaci sa'o'insu suna can a ƙasashen da ake addinin musulunci tuni yara sun haddace qur'ani sun san hadisi yaro sai kaga wasan kwallo yare yake yi wani ya buge wani da kuskure kawai shikenan sai yaron sai ya tsaya kawai sai ya ja aya alqur'ani wala kun fil qisasi hayatun ya ulil albabi ya ja aya alkur'ani ai Allah ya ce akwai ramuwa ya ku masu hankali wannan shi zai zaunar da ku lafiya me yake cewa dan uwan shi ya rama kenan shi kuma sai ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bi ma'rufin wanda ya yafe wa dan uwan shi na wani abu ai babu laifi kaza kaza ya ja aya alkur'ani yara kwalla suke yi amma mu nan da rawani da carbin su da komai ba wanda zai iya kawo waɗannan ayoyin ya hujja sai ya ce to takana su da hafi ba zai kawo ayar ba kawai kun wahalar da mutane kun cuci mutane sun ɓata rayuwarsu to shine sai yake cewa fama haraman yuhuda bi hadi muhammadin wanda di ya bi shari'a irin ta annabi muhammadu ba zai rude ba jama'a ba zai rude ba wallahi ka je ka ga malaman sunna ka gani eh kalli malam bakar gumi kafin ya mutu ka kalle shi ka gani shekarar shi saba'in da nawa kai kuma shekarar ka arba'in kana bid'a amma wallahi ka ta kwarkwashe haƙoranka babu mai rai duk gaba ɗaya amma lafiyar shi lau a tsaye yake garam har Allah ya ɗauki ran shi wallahi in kana bin sunna komai haka Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi manzon Allah sai Allah ya shiryar da ku komai naka sai ya zama mai kyau ne har mashin Allah bai hada ka da fitinan ne kana bin sunna tunda shari'a komai Allah sai ya hada ka da mai lafiya amma wallahi kana bin bid'a malam Allah ya hada ka da bala'ar iyan mace Allah ya hada ka da karfe ta wahalar da kai komai sai ka same shi negatively komai sai ka same shi a hagungunce saboda me ka riga ka kafa yaƙi tsakaninka da Allah ya ce shi ya isa don haka ya kawo shari'a kai kuma wani ya ce shi ma ya isa ka saki ta Allah ka bi ta wancan ya Allah ba zai fushi da kai ba don haka a cikin hadisul qudusi Allah yake cewa akwai magana tsakanina da dan adam ni in ya halitta kuma ya koma yana bin wani wannan abu akwai ciwo fa ka dubi girman maganan nan jama'a ka auro amarya fes duk ka gama wahalar duniyan nan dare na yi sai ta koma ɗakin zaure wurin ƙaninka kaji an, an gaye da samari kaji an ce kai wannan misali ya yi muni am eh to wannan misalin ƙarami ne fa akan munin da ake wa Allah shi ya yi halitta shi da kanshi ya ƙera ka amma ka tafi kana kwanta ka ne wani sujuda wannan zaluncin ya fi wancan na amarya amma da yake an fi sanin daraja amarya fiye da Allah haji sai a ce kai wannan misali dai abin ma ba daɗi Allah madaukakin sarki ya kiyaye sai ce walasta tarahu qari'an sinna nadimi kuma duk mutumin da yake bin shari'a annabi Muhammadu ba za ka ganshi bayan ya tsufa yayi nadama ba cikin takaici da tagumi ba za ka taba ganin shi ba sai ka ganshi hankalin shi a kwance saboda ya san cewa yana ainihin da kyakkyawan sakamako insha Allah ranar gobe alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya ji kan al'imamu Abu Abdullahi Muhammadu ɗan Abdulkarim a shaharu satani, ya rasu to amma kaga ya gane kuskure ne abin to amma lokaci ya ƙure, sai kuma ya taho kan oga gaba ɗaya kenan na malaman usulul fi'i ko Ibn al-Juwaini. Sai ce, wa kazalika qala Abul Ma'ali al-Juwaini rahimahullahu. hakanan al-imamu abul ma'ani al-juwaini Allah madaukakin sarki ya ji kanshi shi ma da yazo mutuwa sai ya ce ya ashabana ya ku almajiranmu la tashtaghilu bil kalam ka ku shagaltu da ilmul kalam ku ta bata lokaci akan alwujud wal qidamu law kana kaza falazima an yakuna kaza wa idza lam yakun kaza fala budda an yakuna kaza fa iz kana kaza fala budda an yakuna kaza yace ka ku bata lokacin ku akan wannan domin falau araftu anna al kalama yablughu bi ila ma balaga mashtaghattu bihi yace wallahi da na san wannan irin karatun zai kai ni mummunan matsayin da na kai da ban bata lokaci na ba wa qala inda mautihi da yazo dab da rasuwa sai aka je na cewa laqad khuttul bahar al khiddam na shiga ainihin teku wadda take mai rikici na kutsa cikin teku mai rikici wa khallaitu ahla al islam wa ulumahum na bar musulmi na bar karatuttuka na musulunci wa dakhaltu fil ladina hauni anhu na shiga cikin abubuwan da suka hana ni jama'a ku ji wannan nasihar da kyau ashe tun a wancan lokacin akwai malaman da ke hana shiga wannan ilimin amma sai ya keme mai kiji haka yanzu ana ta hana ka ana ta hana ka kana kin yadda sai ƙarshen lokaci al'amari ya zo sai ka ce da an hana ka kaki hannuwa to kai ka cuci kanka kenan sai ce wal'ana a yanzu kam na gane gaskiya fa in lam yatadarakni rabbi bi rahmatihi falwailu libn aljuwaini yace idan dai ubangiji na bai riske ni da rahmar shi ba an Allah bai lullube ni da jin kan shi ba yace ibn aljuwaini ya shiga uku ya kade yana magana da kanshi kenan sai ce wa ha ana za a mutu ala aqidati ummi yace a yanzu na dawo zan mutu akan aqidar uwata saboda wannan yar tsohuwa da ke sai da rogo ko da ke sai da tattasai a bakin hanya in dai ba ta samu wani muridi ba ya lalata aqidarta duk in ta tuntube sai ka ji ta kira sunan Allah amma in ta samu wani shedani ya lalata aqidarta tana yin tuntube sai ta ce shehu da bello sun faɗi makashin kakanta kaza kaza to goma ma ta ce makashin kakanta Allah kenan ko in haka take nufi amma in aka samu aqidar ta na nan lafiya lau Allah ne kadai a zuciyarta to shine sai da yana cewa a yanzu kam gani zan mutu akan aqidar uwata dan zaka samu yan tsofaffin nan in banda lokacin da kaulaha ya zo kasan nan ya same su mafi yawanci suna yan mata ya ta dura musu dariƙa mafi yawancinsu lafiya lau aƙidarsu take shiru musulmi ne to amma da ya zo ne ya ta ba su aiki ya ta ba su aiki ya ta ba su aiki ya lalata aƙidarsu ya hana su kuma aikin yi shi yasa muka waye gari yanzu da wahala ka ga musulma musamman a Najeriya ta arewa yan shekara 60 likita da wahala saboda lokacin da ya zo ya same suna shekara talatin a daidai lokacin za a basu su je su karatu duk aka yi ta basu aiki aka yi ta basu wazifa sai ka je ka samu tsohuwa yanzu tana sai da man gyada ko tana sai da kananzir sai a ce a hajiya za a sai man gyada sai ta wai hajiya tana lazimi wai hajiya tana lazimi lazimin wa ba fa lazimin Allah ba ba na manzon Allah ba lazimin shehi take yi sai can yaro ya gaji da kwalba man gyadan shi ya tafi sai kuma ta fito ina mai man gyadan a ce ai ya tafi hajiya ta ce to ai ana lazimi ne ai hajiya ko karatun alkur'ani kike yi in mas'ala ta yi mas'ala sai ki dakata ki je ki gama wannan mas'ala sai ki ainihin komo sai ki ci gaba da karatun alkur'anin ki balle lazumin wani shedani da bai halatta ki ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu aw qala ala aqidati ajaiz ne sabor yace ko kuma gani a yanzu zan mutu akan aqidar yan tsofaffi na kasan ne sabor Allah madaukakin sarki ya gafarta mana baki daya ibn al-juwayni ya rasu hijira na da 478 a yau shekarar shi 942 da mutuwa Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi Allah ya yafe shi wa qala akhar wani malamin kuwa da ya zo shine al-sheikh Muhammad ibn Salim ibn Wasil al-Hamawi wannan malami ya rasu hijira na da shekara 697 yau shekarar shi 723 da mutuwa abin da yasa muke gaya maka tarihin lokacin mutuwarsu dan ka san fa mas'alar ta dade to amma har yanzu mas'alar ga burbushin ta nan tana neman ta wahalar da mutane in ma bata fi karfi a yanzu ba domin yanzu akwai sauki game da yada littafi da abubuwa makamantan haka shi ko cewa ya attaji'u ala firashi wa ada'ul milhafa ala wajhi nakan kwanta akan shimfiɗata in zo in ainihin wato ja mayafi in rufe jikina wa uqabilu baina hujaji haula'i wa haula'i hatta yattali al-fajr yace sai in rinka ɗauko hujjojin malaman ahlus sunna waɗanda suke tabbatar da Allah na da kaza sai su ce a cikin Qur'ani Allah ya ce kaza cikin hadisi Allah ya ce kaza sai in ɗibo hujjojin malaman ilimin usulu ai da kaza ne to da kaza ne yace sai in ɗauko ina ta gwada waɗannan hujjoji na lulluɓa a cikin mayafi yace har alfijir ya fito ni ban yi bacci ba ni kuma ban gane gaskiya ba walam ya tarajjah indi min hashe'un ɗaya daga ciki bai karkata ba yaushe za ka haɗa maguzanci da musulunci ka ce wai kana son ka gane yaya za a yi ai ba sau'in juna ba ne da maguzanci da kiristanci in ka haɗa su ne za su ƙarasa su buge ka amma musulunci ka ɗauko ka haɗa da maguzanci ka ce kana son wai ka gane dole ne al'amura sai su rikice maka wannan shine kaɗan jama'a cikin misalin da waɗannan wannan babban malami ibn abul izzi al-hanafi yayi shi yasa kuka ga ya sha wuya a hannun irin waɗannan malaman sanda ya rubuta wannan littafin domin a wannan lokacin kuma suke da gwamnati domin waɗannan maganganun da nake faɗi ina gaya muku domin waɗannan malaman yan bid'a ba su da hukuma ne a yanzu Allah ni kai na da tunin na daura a hannunsu ibnu taymiya a hannunsu ya mutu ai ai maganganu ne masu ƙarfi waɗannan maganganun a wurin malaman bid'a gwamma ka zagi shugaban ƙasa a wurin 'yan siyasa nan ya fi sauƙi maganganu ne masu zafi gare su saboda su ba sa so a samu gyara a kai ne a bari kawai a bari kawai a ci gaba da haka su ci gaba da ɓatar da mutane don in ba sa ɓatar da mutane ba sa samun abinci ba sa samun abinci ko nan kurkusa waɗannan ƙananan tsirarin 'yan bid'an ka duba ka gani duk galibi ta hanyar bid'a suke cin abinci taron suna laya rubutun sha duk irin waɗannan abubuwan ba su ne tiredan nasu ba ba wanda ya iya kira ko iya ɗinki ko iya jima ko iya noma ko wani abu kowanne ya zauna a zaure ya naɗa kanshi da gangwame mancarbi ba abin da yake nema kawai jira yake yi wani ya zo ya ce ya yi mafarki jiya wasu aljanu guda uku sun danne shi ya ba shi wata gabjejiyar laya inci uku a ce haɗiya haɗi ya haɗiya wai ita ce maganin aljanu kaji to da zaran ka zo ka ce laya ba kyau sai a ce kaji ba yahudi to fito ka faɗa mana a gaban jama'a inda gaske kake ka kawo dalilin da yasa kake ba da laya a haɗi ka kawo dalilin da aka wanda ya ce laya ba kyau ya zama ba yahudi amma ka tashe mutane a zaure kunkunniya da kai da su tana zubowa za ta kashe ku ba dole ne ka cuci mutane ba shi yasa ku bari a bayyana mutane gaskiya jama'a gaskiya ba a haɗa akan kinta ba wasu na so ku kuma ƴan kaɗan ƴan tsiraru kuna ki inda zaka gane mutanen ƙasar nan Allah ƙarya ta ishe su ta wahalar da su da zaran ka zo ka ce za gaya musu gaskiya sai su taru kuma duk yadda ka kai ga cutar su wani na tasowa da ya ce zai bayyana gaskiya ba za su gaji ba neman gaskiya suke yi kamar yadda annabi Ibrahim yake kuka game da gumaka yake cewa innahunna adlalna kaseeran minan nasi gumaka sun batar da yawa daga cikin mutane jama'a bid'a ta ba mu wahala wallahi bid'a inda ka san yara suna wani karatu a da na shirme suna cewa karatun kare inda annabi yake wurin kare ba wurin Allah sai an zauna an yi irin wannan game da bid'a duk inda bid'a take Allah sai an yi mata allanka daga was sai an buge ta tayi nisa daga inda dandalin jama'a yake in ba haka ba kuka barta ta matso Allah yadda ta wahalar da iyaye da kakanni sai ta wahalar da ku sai ka ga tsoho yanzu shekarar shi saba'in da za ka zauna ka ce maka tilawa rayuwar shi menene zai iya tunawa a rayuwar shi wanda ya yi amfanar da kanshi ya amfanar da wani babu amma rubutu wani ya sha jarka nawa na rubutu to wannan meye a cikin tarihi jarka nawa ya sha 50 liters wani ƙur'ani eh ƙur'ani za a siyo su kutun da guda izifi 60 daga maiduguri a samu rubutun hannu sai a tsoma a randa sai ya rididdige ya shanye da takardar da komai ya shanye wani a shifa za a rubuta mishi ya shanye duka to aikin da malaman suka rinka wa jahilan kenan shi yasa waɗannan jahilai ku ji tausayin su yanzu ba faɗa za a yi da su ba mu ba faɗa muke da ku ba muna cewa ne a dawo kan hanya wannan barnar da malaman suka zalunce ku shine ake cewa ku fahimta sun zalunce ku ne ba su biya muku addini ba da an kaji mutum ya ce yana da malami ƙarya ne fa ba malami ne na biya karatu ba malamin guru da laya ne malamin rubutun sha ne ko kuma in shi barawo ne to malamin ba da sa'a ne a ce in ka tashi fita wajen kwalin dan goma yau sa'a ka muka hange ta Allah ya kiyaye malam ya ce wa man yasil ila misli hadhihi al-hal kaga duk wanda ya shiga irin wannan hali jama'a ya rude ga gaskiya ya ganta ya kasa fahimta ta saboda ƙarya ta riga ta birkita kwakwalwar shi ka san akwai irin wannan idan kai makuwa wani lokacin ko ka dawo ainihin wurin da ka sani sai ka kasa ganewa to kwakwalwar ta riga ta rude da wannan irin karatun na shirme ga gaskiyar ya ji ya gani amma ya kasa yadda za ta samu wurin zama a kwakwalwar shi malam ya ce in har mutum ya shiga hali irin wannan in lam ya tadarakahu Allahu bi rahmatihi wa illa tazandaka in dai ba Allah ne ya riske shi da rahama shi ba sai ya zama zindiki sai ya waye gari a zuci kafiri ne a baki ne kawai yake faɗin musulunci saboda ya riga ya rude in qur'ani ya shiga kwakwalwar ba mazauni in hadisi ya shiga babu mazauni amma da ka bugo shi me sai ga ya samu mazauni a cikin kwakwalwar shi to in ba Allah ne mai gaggawa ya taimake shi kwakwalwar shi ta iya rike gaskiya ba sai ya zama zindiki daga ƙarshe sai ya zama munafiki kama kala abu yusuf rahimahullah kamar yadda al'imamu abu yusuf Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi ya faɗa al'imamu abu yusuf almajirin abu hanifa ya ce man talabar dina bil kalami ta zandaka wanda di ya ce zai koyi ilimin addinin musulunci ta hanyar ilmul kalam to wannan mutum sai ya zama zindiki in dai da alwujudu wal qidamu zaka koyi tauhidi sai ka zama munafiki wa man talaba al mala bil kimiyya duk wanda ya ce zai nemi kuɗi ta hanyar kimiyya kimiyya iri biyu ce akwai kimiyya irin wannan kimiyya da fasaha hanyoyi na ilimi abi a ƙera abubuwa wannan ba irin shi ake nufi ba kimiyya a nan in ka ji malamanmu magabata suna cewa kimiyya buga kuɗi na jabu na damfara shehu tijjani na ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙware akan wannan harka lokaci ne ya ƙure mana za a zo da ainihin littafi musamman su kutun da guda amma a takaicen takaitawa ga littattafai guda biyu a takaice kai marmaza ka je ka duba kuma alherin Allah ya tabbata ga wannan malami da ya rubuta littafin babarbare ne ɗan nan Najeriya a jami'ar Bayero a faculty na Islamic Studies yake a Kano malam Muhammadu Maigari yana nan da ranshi a jami'ar Bayero a BUK ya sa wa littafi na farko tuhfatu sunniya tuhfatu sunniya fi tawdihi tariqati tijaniya littafi na biyu kuma al-Sheikh Inyas As-Sanghali al-Sheikh Inyas As-Sanghali waɗannan littattafan sa'ad da ya rubuta su sai da ƴan ɗariƙar Kano suka yi gudunmawar yaƙi suka je za su kashe shi sai kotu ce ta raba mas'ala aka ainihin kafa musu doka mai ƙarfi amma abin mamaki duk ina karatun da malaman ɗariƙa suke cewa suna yi sun iya karatu su suka karantar da Najeriya ƙaryar banza ƙaryar wofi suka kasa raddi a ga wannan malami a ilmance sai da suka je suka ɗauko wani buzu daga Mauritania shi ya zo ya raddi duk ina nan da littafan sai ran da aka zo kan tijani aƙida ce ana nan zuwa kan shi yanzu wannan bashi ne ku bi min Allah so zamu biya an dan fara tabo magana ne in Allah so ran nan duk za a zo da waɗannan littafan amma ka je ka karanta waɗannan littafan guda biyu Shehu Tijani sai da ya koma yana bugun kuɗin jabu gwamnati ta kama shi aka lakaɗa mishi duka aka kore shi wallahi ba sharri bane yana cikin karatu ne jama'a yana cikin karatu ne ai kuma an ce a rinka faɗan cikin abin da ke cikin karatu ko an ce a daina faɗan ra'ayi abin da ke cikin karatu yana cikin karatu kuma na ce wanda ya littafi ma ba ɗan ƙasar waje ba ne ɗan Najeriya ne balle a ce za a yi mishi shi za a kore shi daga ƙasar ba ɗan gida ne ba barbare kuma ko ba barbare kuma a Kano a jami'ar Bayero kuma yana nan da ran shi har yanzu faculty of law ko faculty of law mun fahimci wannan da kyau shi yasa yana nan littafin a Sheikh Inyas As-Sangali da kuma Tuhfatu Sunniya bi Tawdihi Tariqati Tijaniya anan a cikin tarihin Shehu Tijani da ya kawo ya tabbatar da waɗannan abubuwan sun kasa ƙaryata mas'alar a ilmance tunda da ya magana shi ma sai da ya kawo littattafai akan haka in ka karanta Jawahirul Ma'ani zaka ga ana cewa an ce a lokacin da Tijani ya taso sai ya ainihin tafi garin Samgona da ya tafi wannan gari sai ainihin ya dawo saboda wata mas'ala wannan mas'alan mece ce ita ce wannan buga kudin jabu da ya koro shi aka yi ka je ka karanta ka ji buga kudin jabu shine man talabal mala bil kimiyya wanda di ya nemi dukiya ta hanyar buga kudin jabu aflasa to za a yi mishi fallasa shine ran da asirin shi ya tonu ba kowa zai zo wawashe nashi ba ya zama tantirin matsiyaci to shi da aka wawashe sai aka kore shi daga garin to abin mamaki a Najeriya nan ana cewa ana yaƙi da fo wannan ana yaƙi da buga kuɗin jabu ga shugaban ƴan ɗariƙar Tijjaniya sukutun da guda aikin shi kenan amma kuma wannan matsalar sai a ce ba za a binciko ba da ni da irina duk da muke faɗin irin wannan maganar in ƴan ɗariƙa suna musu su je su kai kotu mana aje a karanta a gani wanda ya ƙarya a hukunta shi menene hukuncin wanda ya wani ƙarya ko ya wani ƙazafi amma sai a ce a'a mu muna son zaman lafiya ne a haɗe kan musulmi duk wanda ya faɗi wannan munafiki ne ku tabbatar da cewa duk wanda ya faɗi wannan munafiki ne da kwarto da mai mata a ce su zauna lafiya a gado ɗaya wallahi munafiki ne ba zai yiwu ba lallai sai an yi bincike a gane wane ne na gaskiya ɗaya dole ya bar ɗaya amma kwarto da mai mata ɗaya na gaban gado ɗaya na gefen gado ita mata tana tsakiya a san shirin da aka yi ba zai yiwu a haɗa kan irin waɗannan guda biyu ba ɗaya ne mai mata ɗaya ne kwarto to haka ba zai yi ɗaya yana kan musulunci ɗaya yana kan maguzanci a haɗu ba ku kuma da kuke sauraron mu iyayenmu ne ku ku ne kuka haife mu ku kuka rene mu kuna da ainihin falala akan mu wallahi wannan shine tabarrukin da za ku ci na wajen mu mu gaya muku gaskiya akan abin da waɗannan shehinnai suka cuce ku sun kware ku ne mu ba cewa muka ku bar wannan ɗariƙa ku zo ku shiga ƙungiyar mu ba ƙungiya mu kafa ba muka ce ku bari ku ba alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin biyayyar ɗariƙa ba za ta haɗu da biyayyar manzon Allah ba hanyoyin daban-daban ne ba zai yi ba kana bin manzon Allah kana bin Abu Jahal to haka al'amarin yake lallai sai dai ka bi ɗaya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai ya ce wa man talaba gharibal hadisi wanda kuma duk ya zama in ya tashi bincike sai dai rinka neman gharibul hadis kalmomi masu karanci a hadisi su kadai yake kwakulowa kazaba sai yayi ƙarya saboda kalma a cikin gharibul hadis in kaga kalma ainihin wato wadda ta zo baƙuwa a hadisi sai ka bincike ta amma ka ce kai irin waɗannan kawai za ka yi ta tarawa sai ka faɗa fassara abin da yake ba daidai ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko maganar da al-Imam Abu Yusuf ya faɗi kenan Shafi'i shi kuma me ya faɗi wa qala Shafi'i rahimahullahu ta'ala al-Imam Shafi'i Allah madaukakin sarki ya ji kanshi shi ko cewa yi hukumi fi ahli al-kalam an yudrabu bil jarid wan ni'al hukunci na ni kuwa game da masu ilmul kalam masu al-wujud wal qidam wal baqa'u dinnan a kama su a samu kabar dabino da takalmi a rinka marin su ana buga musu ana dukan su wa yutafu bihim fil qaba'il wal asha'ir a rinka yawo da su kabila kabila dangi dangi a je wurin yarabawa a je wurin ainihin yarabawa waɗanne iri kashi kashin yarabawa yarabawan ofane yarabawan ilori ne yarabawan ibadan ne a koma kabila hausawa wurin zage zagi ne wurin katsinawa ne wurin kana ana yawo da su ana cewa kanawa ku kalle su zage zagi ku kalle su duk haka yace fil qaba'il wal asha'ir ƙabilu da dangi-dangi wa yuqalu sai ana bugunsa ana cewa haza jaza'u man tarakal kitaba was sunna sakamakon wanda ya bar alqur'ani da sunna kenan wa aqbala alal kalami ya koma yana magana akan ilmul kalam to sakamakon shi kenan a kama shi ana duka ana ainihin wato nuna shi ga jama'a abin da ya kamata a yi kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko وقال إمام الشافعي يتي لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء يتي ناتب ليك آواغم دكراتون علم الكلام ما ظننت مسلما يقوله الشافعي يتي بان صمان مسلمي ذي أينهن يفعل وانا مغانا بان تبا صمات هكذا ولا أن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام shafi'i ya ce wallahi duk wani saɓon Allah in dai ba shirka ba gwamma Allah ya jarabci bawa da shi da ya jarabce shi da ilmul kalam intaha wannan magana ainihin ta kare ka je ka karanta littafin manaqibu shafi'i na al-imam ibn abul izzi na ainihin wato abdurrahman ar-razi da kuma ainihin wato littafin dar'u ta'arudun naqal wan naqal intaha malam yace bayanin da ya dauko ya kare to malam ya ainihin kawo maganganu masu ainihin rufe wannan ainihin al'amari da kuma zai kawo maka to yanzu irin wannan bala'in in kawaye gari ka fada me mafita in kuma baka fada ba to yaya zaka yi kakka fada daga ƙarshe zai cike maka da shawara daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda yadda lokaci ya kure sai karatu na gaba zaka ji abin da fiyayyen halitta ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika